بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا ولا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يصبر على لقائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيئا يوم القيامة
روى ابن عمر وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ibn umar da jama'ar sahabbai Allah kare da a gare su sun rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala fil madinati manzo annabi mai tsira da wancan Allah ya faɗa a cikin sha'anin madina yace la yasbiru ala la'awaiha ahadun ba mutum daya da zai hakuri da la'awaul madinati shine tsananin sanyinta da tsananin zafin can ana sanyi akwai tsanani in ana zafi akwai tsanani washe da ta hada wahalhalun da suke cikinta duk wanda ya haƙuri da wannan illa kuntu lahu shahida sai na zama mai ba da shaida a kansa yau mal kiyama ranar kiyama aw shafi'an ko kuma annabi alaihi salamu cewa eh ni ne zan cece shi gobe alkiyama wanda dai haƙuri da wahalhalun madina to an raye a cikinta to haka annabi alaihi salamu zai masa
وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يأملون ya faɗa a cikin sha'anin wanda ya kasa haƙuri da madina ya ce wal madina tu khairul lahu madina ita ce tafi gare su laukano ya alamuna da sun san haka sai su zauna a ciki wai alheri wanda ya taɓa ɗaukan ma wani direba da daddare ya kai mu uhud da quba dan madina ne direba ne muna tafiya ya ce wannan gari da albarka yake shi da iyalansa su takwas ne amma abu shi direban dan maje ne amma abincin riyar goma ne yake isassu na dare amma ko kaka ya fita ko kauyen madina ya fita riyar ɗari ba ya isassu ba isassu ko da albarkata
وقال إنما المدينة كالكير كان في حوتها وينسأ ɗibuha ɗayibuha ko يوها yawa wakala fil madinati wakala yace innamal madinatu kalkiri ita madina kalkiri kamar zigazigi take tamfi khabasaha tana kore dattinta yanda aka sa karfe a wuta aka sa zigazigi ana hura zaga dadal dadal dadal duk dattin da tsatsar tana fita to haka madina take ko da mutum ya shekara ɗari a cikinta bai fita ba in dai mugu ne to in ya zo mutuwa sai ya fita sai ya fita sannan ya mutu su kuma yanzu dokar su ce ba wanda zai mutu a wajen madina a dada shi cikinta ba a yi sai dai wanda ya mutu a ciki Eh, haka take kore mutane mutum ya zauna ki tafiya amma in dai yana da sharri to in ya zo mutuwa sai ta yi waje da shi sai ya fita sai ya mutu shi yasa babu gwaninta ga mutane a ce an kai mutum madina magani a ce ya gara ɗauke shi kai shi ƙasashen turai to zai game da matsala wani in an sa shi a jirgi kafin a bar wurin ya mutu ma ta ta kore shi kenan mutane shi ne shi ne allah shi wuke wayan sa'o yan sa'o ibuha da tsarkanta kuma yana kare tsarki ya ja wani gaji mai kyau kare tsarki yake shine yan sa'o amma mugun sai ta kore shi
وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها لا خيرا منه eh kuma ya faɗa alayhi salam ya ce la yakruju ahadun min al-madinati ba mutum ɗaya da zai fita daga madina da madina ragabatan anha dan kyamata illa abdala Allahu khairan minhu sai Allah ya musanya mata wanda ya fi shi ربنا لا تهلك ولا تسلم عليكم ذكر سيدنا ولا السلام
وروي عنه صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين حاجا أو مستمرا بعثه الله يوم القيامة لا حسابا عليه ولا عذاب
وروي عنه صلى الله عليه وسلم rawato daga annabi tsara da mucin Allah ce man ma tafi a hajjal haramaini wanda ya mutu a ɗayan haraman nan guda biyu maka ko madina hajjan haji ije a mu'tamiran ko umra in kuma a madina ne ziyara ije ba asahu Allahu yawmal qiyamati ranar kiyama Allah zai tashe shi la hisaba alaihi wala azaba ba azaba ba hisabi haka zai shiga aljanna salin alin
وفي طريق آخر بئس من الأمين aminin a wata wata dare wata hanyar ta ruwayar kuma annabi alaihi salamu ya bo isa minal aminina za a tashe shi na cin amintattu daga alfazaul akbar tsoron nan mai firgicin nan mafi girma za a tashe shi amintacce daga hisabi za a tashe shi amintacce daga azaba za a tashe shi amintacce daga kora daga tafkin annabi alaihi salamu za a tashe shi amintacce daga zamiya a kan sarabi zai zai samu wannan Allah ya taimake mu
وعن ابن عمر من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع بمن يموت بها kan karɓo daga Allah ya ɗan Umar Allah ya kare da a gare su annabi mai tsira da macen Allah cewa yi man istata'a an yamuta bil madinati wanda dai ya samu dama ya mutu a Madina fal ya mutu biha to ya mutu a Madina fa inni ashfa'u liman yamutu biha ni zan cece wanda dai ya mutu a Madina zan cece shi tamamatan marasa hankali ce wai duk mutuwa da ya ce mutum ya tashi ya gama kwanakinsa an ɗauke shi ya mutu a hanya sai kun cuce shi hawa mutuwa da ya ce ba ɗaya ba ce mutuwa a madina abin ne mutum abu ibul gargadi ba abun wasa ba ne abun wasa ba ne wurin da annabi alaihi yake shiga kullum ya addu'a sai ba gurin ba zai zama abun wasa ba
وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بوأ lallazi bi bakata إيه.
مباركا إلى قوله آمنا
da faɗa faɗa ubangiji maɗauki ya ce ina awwala baitin wada alinnas ya farkon ɗaki da aka ajiye saboda mutane shine lallazi bi bakata wanda yake maka mubaraka bi albarka ne to har izuwa faɗarsa amina wato yana magana kuma nan akan garin maka kenan bakka
قال بعض المفسرين آمنا من النار Wasu sashen masu tausiri suka ce aminan din na abinda ake nufi aminan minan nari wato zai zama amintacce ga barin wuta
وقيل كان يعمل من السلب من حدث حدثا خارجا عن الحرم ورجع إليه في shahiliyaci الجاهلية wata faɗa aka ce kane amuna mina ɗalabi yana amintuwa daga nema nemansa a kama shi man a hadasa hadasa wanda ya haifar da wani al'amari marar daɗi harijan anil harami a wajen harami wala ja ilaihi fil jahiliya sai kuma ya fake ya fada cikin harami to sai ga laraba sun kyale shi a jahiliya kafin ma zuwa musulunci ba a taba shi kaga safwanu ai ibnu umayya lokacin yana cikin kafirci da shi da abu sufyan suna cikin suna tafiya sai suka ga kura ta biyo akuya a guje sai akuya ta fada cikin harami sai kura ta tafi sai ta koma ba ta koma akuya ba sai suka ce a ikon Allah ashe kura ma ta san harami abin mamaki sai kura ta juyo ta ce abin mamaki ba ku ne abin mamaki ba an mamudu salasalam yana kiran mutane zuwa aljanna ko kun dake da shi kun tafi wuta sai abu su ya ce kai su abu kai safuwa ne kun ka faɗi wannan magana a cikin garin maka ta fashe ta bar mu ka ce ta bar mu lun da kai muka ji kura ta faɗi wannan muna wannan balahira ka ja bakin ka kai shiru amma da yake abu ne na Allah da sai da suka musulunta sun musulunta
وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس nasi wa amna eh shi ma kwatankwacin wannan fatar ce faɗa ubangiji maɗaukin sarki yanzu annar baita masabatan linnas wurin samun lada ne na mutane wa amnan da kuma aminci على قول بعضهم a bisa faɗar shashen su
ووفي أن قوما أتوا سأل sa'adun al-haulani
بالمستسقي
filmun وعلموه أن كتامة كتموا filmun stiri ne وأدركوا شيء.
عليه النار من الليل ولم تعمل فيه شيئا وبقي أبي أبي أبيان البدن فقال لعله حج ثلاث حجج قالوا نعم قال حدثت أن من حج حجة أدى
fardahu ومن حج ثانية لا داعى ينربه ربه ومن حج ثلاث حجاج رمى الله شعره شعره وبشره على النا- على النار يوه وهكا وهكي أن قوما أن هكيت labari cewa an su jama'a a tausa a dunar haulani malami ne ya sun zo sunan gurin wannan rumanci ne ba larabci ba ne ya a shi monastir shi ne hanika hanika ka san gurin koyon karatu a wajen malaman tarbiyya na musulunci yana da suna ya kai goma akwai masjid wurin karatu ne akwai mashhad wurin karatu ne akwai hanika wurin karatu ne akwai bimarastan wurin karatu ne akwai ma'ahad wurin karatu ne to duk irin wannan to wannan gurin nasa karatu ne akwai kuma ribat shi ma gurin karatu ne to makarantarsa ce mai wannan suna sai suka je gurinsa fa'alamuhu sai suka ba shi labari anna kutama kutama kabila ce a kasashen andalus namu na yammana katalu rajulan sun ga wani mutum suka kashe shi wa adramu alaihi nara suka kuma kunna masa wuta dulan laili tsawon dare sai da ta kwantana ta ci falamta amal fihi shay'an ma bata yi masa komai ba wa baqiya abu yadal badani kuma ya ba- ya wanzu jikin safari tas ba abin da ya same shi faqala sai shi sa'aduni yace la'allahu hajja salasa hijajin wataƙila ya yi hajji sau uku kalu na'am sai suka ce hajji sau uku kala sai ce hudistu an zantar da ni anna man hajja hajjata wanda ya hajji hajji ɗaya hadda fardahu ya ba da farilarsa wa man hajja saniyatan wanda ya hajji ta biyu da yana rabbahu wato ya bashi da ubangijinsa Allah zai biya shi wa man hajja salasa hijajin wanda ya hajji sau uku harrama Allahu sha'arahu wa basharahu alan nari Allah zai haramta gashinsa zai haramta fatarsa daga wuta
ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك Mm. an ce wata- annabi alaihissalam ya kalli ɗakin ka'aba an ce watakila lokacin da ya je fatahu makka ne alaihissalam wata wadda aka ce lokacin da ya je hajjin ban kwane- kwana ne da ya kalli ɗakin ce marhaban biki maraba da ɗaki min baitin marhaban bikin min baitin wannan min baitin daga cikin abin mamaki ne da kuma jin wato sha'awa da kuma bege shi sa ya kara da wannan kalmar haban biki min baiti ma a azamaki ina mamakin girmanki a gurin Allah wa a azama hurmataki ina mamakin girman alfarmaki a gurin ubangiji
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو الله تعالى عند ركن الأسود إلا استجاب الله له
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم cin hadisi daga annabi mai tsira da mancin Allah ya ce ma min ahadin ba mutum ɗaya ya da Allah ta'ala da zai roƙi Ubangiji subhanahu ta'ala inda rukunil aswadi akan rukunil aswad wato nan bangon da hajar aswad yake shi suke kira a rukunil aswad illa stajaba Allah lahu face sai Allah ya amsa masa wakazalika indal mizabi haka nan kuma gurin indararo shi ma mutum ya tsaya addu'a shi ma sai an amsa masa shi sadama aka je gurin indararo addu'a da ake yin ka zo ko wuce aka ke kana ɗawafi kana zuwa daidai indararon sai ka kalli ka faɗaka ta dama haka kaɗan sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi barakatu an ce da buɗa maka za a yi sai fuskar ka ga ta annabi alaihi salam saboda daga madina kabarin sa ne yake kallo kai tsaye alaihi salatu wassalam to yasa an karkanta gurin kai tsaye shi za ka dan haka kai sallama ga annabi alaihi salam to kuma in ka je karkashin sa inda yake sai ka ce lamu azillani ta ta zilla arshika yawma la zilla illa zillahu wa asqini min hauda nabiyyika sallallahu alaihi wasallam sharbatan وبيده الشريفة شربة لا أزم عبادها أبدا وهكا أكي روكا الله إيوه متن إن يجي تحت الميزابي سيوانا الدعاء الله يمسى إنو العشي يباشر وعتبكين النبو عليه السلام ودا تافن هنن النبو أسم بعد موت أبما ولينه mai abubuwa iri-iri shi kuma daga hijirar Ismail wannan kewayen shi kuma abin da yake shi na hususiya shine sayyidul istighfari da kana zuwa kurin daidai kofar da ake shiga daga nan sai ka fara Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ha zuwa kuma ka kare kana gota shi kuma shikenan nan kuma wannan bangon wanda zaka kare ka tadda ar-rukunul yamani shi ko sai ka fara cewa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'ir mashkura wa zamban magafuran wa tijaratan lan tabura sai kai ta yi kana zuwa daidai ar-rukunul aswad din daga shi ar-rukunul yamani to nan kuma sai ka fara da addu'a shiga aljanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari fi zaka wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya gafar sai kai ta har kuma ka dangane da ar-hajar al-aswad din annabi alaihi salam yake cewa koyaushe zo gurin siyata da malaka jibrila a tsaye ko a yanzu akwai malaka dubu saba'in a wannan mustajaru masu yi wa mutum amin in yi addu'a
ma'anuhu sallallahu alaihi wasallama man salla kalfar matsami a kai gufira lahu ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akara
annabi alaihi salam ya ce man salla khalfal makami wanda ya salla bayan makama ibrahim raka'atayn raka'a biyu gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara za a gafarta masa abin da ya gabata daga zanubinsa da wanda ya jinkirta wa hushira yawmal qiyamati min al-aminina ranar kiyama kuma za a tashe shi cikin amintattu ba tsoro ba hurgici babu wani tashin hankali haka za a musu
ƙalar tattun ƙari abun fadali ƙara'atu ala ƙari alhafin ali aliyin haddasa abun abbasin fadliyu ƙala haddasa abu samata muhammadu bin ahmadu bin muhammadu al-harawi حدثنا الحسن بن شيخ سمعت أبا حسن محمد بن حسن بن راشد سمعت أبا بكر محمد بن إدريس سمعت المحيدي قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت عمر بن دينار قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له yawa to na ga shi ɗakin yana da abubuwa shi sa na zo da shi wannan shine kamar hijir isma'il na da cikin ɗakin ne wurin sha suka kuɗinsu na halaba zai iya ba sai suka yanke shi suka gina iya nan to nan shine inda wannan indararen yake in ake tsaya a ƙarƙashinsa a yi addu'a kuma shine yake kallon fuskar annabi alaihi salam to wannan ɓangaren gaba ɗaya shine hijir isma'il a shi ne ake sayi da istighfari sannan ka zo nan shi ne wanda ake roƙon Allah ya karba aikin wannan rukuna ta ka dinga Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zabban maghfura wa tijaratan lan tawura kana kana zuwa daidai nan shine ar-rukunul yamani dan nan muka yi sallah mu daidai wannan gabar muke kallo ar-rukunul yamani to daga nan kashi nan kasar nan muke kallo wannan kan kusurwa ar-rukunul yamani to nan kuma shine ar-rukun al-aswad wannan shi ne ake kira mustajaru shine annabi alaihi salam ce duk zuwan da yake awa sai ta jibril a gurin asiri alaihi salam sannan akwai mala'iku dubu saba'in da suke gurin suna yin amin ga wanda yake addu'a shine aka samu Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma da Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhuma da Abdul Malik ibn Marwan radiyallahu anhu sun zo wurin sun yi addu'a shi Abdul Malik ibn Marwan yace yana addu'a Allah ya bashi mulkin mahaifinsa ya mallaki duk duniyar musulmi gaba daya shi kuma Ulai ibn Zubair sai yace yana roƙon Allah ya bashi mulkin Hijaz gaba daya shi kuma Ulai dan Umar radiyallahu anhu sai yace yana fatan Allah ya bashi aljanna shi kuma ɗaya na hudu sai ya duba wata kankararriya kyakkyawar mace wadda ƙasar laraba ba kamata sai ce take so Allah ya aura masa to nan da nan ko sai Allah ya aura masa ita Abdulmalik ibn Marwan ya zama khalifa na duniyar musulmi Abdullah ibn Zubair ya zama shugaban ƙasar Hijaz sai Allah dan Umar shi kadai sai ya makance aka ce shi ma ta karbu shi na sadama ce kawai lahira ya roka shi yana makancewa dama annabi alaihi ce wanda dai ya makance to Allah zai masa musaya amma da aljanna ko a yau yana samun wanda aka ce nasa ya tabbata to aka shine wannan to wannan magana da yanzu muka yi da annabi alaihissalam ya magana cewa ba wani mutum da zai je addu'a ya roki wani abu abil multazam ila sujiba lahu to nan ne multazamu din inda wannan kyauran yake wannan iya bangon dan nan zuwa nan daidai inda alhajir al-aswad ke wannan gabar shine multazam iya nan ban da sauran ba kyauran ba mutane sun tara kyauran ma inda alfarmar take nan ne annabi alisim da ya zo haji duk sahabbai ruwan ran tafiya suke suka bashi ba a zama kusa da mutum ya zo multaza sai dai a kyale sau da gana zai da mahaifaci subhanahu wa ta'ala sai buɗe cikinsa yana zuwa zai ce ubangiji ni ne wane wanda kafi kowa sani na inda ruwa ne ba wanda zai sha ni in abin sirwa ne ko anini ba za a sai ni kai ko ko wuri ba za a sai ni ba kai kaɗai ne kawai za ka iya karɓa ta to ba ce faɗi sirrinsa tsakaninsa da Allah shi addu'a to Allah zai karɓa shi ne multa zama kenan daidai nan tsakanin kyaure da iya ƙarshen bangon shi ne multazam duka bai fi kamu ɗaya da kaɗan ba sai ne mutum ya je kan sa kirjinsa a jigurin ya samu iko da kuma kuncinsa da kuma hannayensa haka tafukansa na dama da na hagu da kuma zira'in sai haɗa jikin ɗakin sai ya kuka shine tuskabul abarat ana ke zub da hawaye sai roƙi ubangiji ya roƙi wani tun Allah da Allah zai bashi mafi yawan wanda suke fice a musulunci da karatu a gurin suka da jalaluddin suyudi anan ya addu'a ibnu hajar mai ilimin hadisi da ba ilimin hadisi ya iya ba ai malamin adab ne sai malamin hadisi suka dinga burge shi da je gurin ya roki Allah shi kenan duk sai ya shafe su kuma ga baki da su hadda qur'ani ga mutum yana da hadda mai karfi kufiya da nan suke zuwa ko ga mutum kuɗi kamar ko da shi yake kerawa ba zai yi irin wannan wato a wurin ne in ya je roki Allah sai ya masa wuri ne mai mai matukar muhimmancin gaske wannan multazam Allah ya samu dace. to wai Allah yana ce akwai wanda yace yayi shi ma bai bagurin mu sai da ta karbo haka ne to shi kenan to sai ni ni da ne abin da na samu ko a tunani ban taba suranta ba haka yi mu auna a tunani na haka zan samu laba haka yi mu ba ya shallake abin da din nake taba tsammani haka yi mu amin قال ابن عباس وأنا قد وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا المتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استجيب لي ابن عباس يرويته حديث يجي أنا ني فما دعوت الله بشيء من تبرو أن الله دون في هذا الملتزم da a wannan balsazan din munzu sami'tu haza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da naji wannan daga bakin annabi alaihi wasallam illastu jibali sai an amsa mu tun daga rana
wa qala sufyan
amr bin dinar wa qala amr bin dinara shi ma amr dan dinara shi ko da yaji daga da yaji daga Abdullahi dan Umar shi a gurin sa ya karba hadisi ne musalsal dukkanin su na sama'i ne ko ne sami'tu sami'tu sami'tu to ya ce shi ma wa ana fama da autullah ta'ala bi shay'in fi hadha multazami ban taba roƙon Allah da wani abu ba mai roƙi Allah madauki sarki da wani abu a wannan multazam min zu sami'tu hadha min ibnu abbas tun da na gaji wannan daga bakin Allah dan abbas ya ce haka annabi ali sai faɗa illastu jibali ni ma sai an amsa kaga mutum biyu kenan wa qala sufyanu shi ma sufyan ne yace kama da autullah bi shay'in bi hadha multazami بيت هذا من أمر بن دينار إلا استجيب لي shi ma Sufiyani ya ce ban roƙi Allah da wani abu annan wultazam tun daga ran da na ji wannan daga bakin Awarbudin Didar illa su ji bali ni ma sai an amsa mu shi ma Humaidi ya ce Sufiyani illa su ji bali shi ma Humaidi ya ce, Ban roƙi Allah ba da wani abu a wannan multazam tun daga ran da na ji wannan hadisin daga Sufiyanu inda na roƙa illas tu ji bali sai an amsa ma.
Kala Muhammad bin Idrisa, wani kuma da autun lahabi shaikin fi hazar multazam, mun sami ito haza mina rumiji illas tu ji bali.
Yawwa, Muhammad bin Idris shi ma ya ce, Ban roƙi Allah ba da wani abu. a wannan multazam din tun daga ran da naji wannan daga Humaidi in na roƙa ilastu jibali sai an amsa mu
وقال أبو الحسن محمد بن حسن أبو الحسن محمد بن حسن يشي وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن
Yawwa, shi ma Abul Hassan Muhammadu bin Hassan ya ce, Ban roƙi Allah ba, da wani abu a wannan multazam tun daga ran da ji wannan daga Muhammadu dan Idris illas tu jibali sai an amsa mu
qala abu usama ta ma azkuru hasan bin rashid rashid qala fi shay'an ma da'awtu Allah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من حسن بن رشيد إلا استجيب لي
ثم أذكر الحسن بن رشيد قال فيه شيئا ya faɗa a cike cewa ana fama da autar lahabi sha'imi fi hazar murtazami ban roƙi Allah da wani abu a wannan murtazam mun zu sami ito haza min alhassan bin rashi tunda na ji wannan daga hassan ɗan rashi illas tu ji bali yi ba sai an amsa mun min amurin duniya daga al'amura na na duniya gaba ɗaya sai an amsa mun wa ana arju an yustajaba li min amril akhirah muna kaunan za a amsa mu a cin abin da ya shafi lahira eh wannan na duniya ya gani to na lahira da ruka san za a amsa
qala al-ibriyu wa ana huma da autul lahi bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا تجيب لي شيما أزري يشي ban roƙi Allah ba da wani abu a wannan multazam tun daga ran da naji wannan hadisin daga bakin Abi Usama in dai na roƙa a gurin Illas Jibali sai an amsa mu
قال أبو علي وأنا فقد دعوت الله في فيه بأشياء كثيرة فاستجيب لي بعضها وأنا أرجو من فدله أتري فضله أن يستجيب لي بقيتها بقية.
yawwa يا shi abu ali ce ma da autun laha fihi bi ashiya a kasira ana kadda autun laha na roƙi ubangiji a cikin multazam bi ashiya a kasira da abubuwan masu yawa ya ce istijibali ba'adaha an an samu in shashi ba'aduha wa an arju min sa'ati fadlihi ina roƙo daga yalwar falala Allah an yastajibali baqiyataha sai an samu sauran
قال القاضي أبو الفرج Mm.
ذكرنا نبذا نبذا من هذه النقط في هذا الفصل Mm.
إن لم تكن من الباب تتعلقها بالفضل الذي قبله حرف يسعى على تمام الفائدة. والله والله الموفق للصواب برحمته قال القاضي أبو الفضل shi alƙali iyar kenan shi ne ya ce zakarna min ambaci nubaza dan abu kankane min hazihin nukati nukat jam'u nukutati shi ne abinda ake samun sabi'in ainin nazari wata daƙi sai ka zurfa tunani ka zurfa tunani san za ka iya samo shi ya ce mun faɗi irin wa'annan fi hazar fasala a wannan fasalin wa in lam takun min albabi ko da ba a cikin baban yake ba domin ya yi magana ne akan ziyarar kabarin annabi alaihissalam to kuma ya shigo da wani abu ya ce sai da ya adalci ce abinda na shigo da shi baya cikin abinda ne alkawari amma abinda isa li ta'alluqi habil fasalin lazi qablahu ya race dai da fasalin da ya gabata hirsa dan kwaɗayi na tamamil fa'ida na haɗa maka da madina shi isa ne haka sai ce lahul muwaffiqu lis-sawab Allah shine mai gama zakatar zuwa daidai bi rahmati da jin kansa alhamdulillah sai sai addu'a shine mun zo karshen wannan shekaran Allah ya sa muna da rai sai kuma tashi alkisa musalis to zamu yi magana akan addu'ar da shi alƙalin namu yi ta rufe littafin a can ne sai an sai an- to. ماشي قال الف... قال القاضي ابو الفضل
قال القاضي أبو الفرج إيه، القاضي ابو الفضل شيء القاضي ير يشي wannan ta halƙaulu bina a nan magana ta tike mana fi ma harar nahu cikin abin da muka muka rairayo shi wanta hazal gardo kuma buri ya cika allazi intahai nahu wanda muka dogara da shi abin da muka karɓo daga do- da wato da hujjoji buri ya cika wasu fiye sharɗin allazi sharaɗi nahu kuma sharaɗin da muka yi na rubuta a shafa ya cika ba abin da na kauce akan abin da na shar'anta مما أرجونا mimma arju anna fi kulli qismin minhu lil mazidi maqana daga cikin abin da nake sa rai nake roƙon anna fi kulli qismin minhu a cikin kowane sashe na littafin nan lil muridi maqna'un wanda da yake nufin littafin zai samu abin da zai gamsar da shi libabin manhajin ila buguyatihi a cikin kowane babi kuma akwai tafarki zuwa cikan burinsa wa manza'un da kuma abin da yake bege zai samu وقد سافرت فيه سافرت فيه.
أتي ya safartu fihi wato na yi binciko na fito da a cikinsa an nukati na nukat wato hujjoji da ilimai wanda sai an yi zurfin tunani ake iya gane su tus tagarabu da ake ɗaukan ta ba kowa ba kowa ya santa ba wato tabda'u kuma ake ɗaukan ta minal wato ibda wato abin da aka fito da shi aka yi makayantar da shi babu irinsa a kusa wa qara'atu sai nayi dodane fi mashariba min at-tahqiq a cikin sha na tahqiqi na zurfin karatu da bincike wato ba za ne na sa moda ne ba yanda dabba take sa bakinta a cikin korama ta moda shine karatu haka ne dodane ne ma na sha subhanallah wa shara'u to nan ne abin tausayin nasa bai sami wato wajen gina ba a cikin akasar ta sanifi da tafar duk da aka yi sabu wato da yadda zai samu wani ya yi don ya huta bai samu sannan ba dama ya bari sannan an roƙe shi magana aka annaba da ya sa'au ba a samu wani gaban sa ya kira wani littafin ba ya ce wa abu da atuhu gaira ma fasilai na sanya shi ba fasali ɗaya ba fasalai fasalai ɗaya shi ne gaira ma fasilai wani larabci ne irin na zamaninsu wadit tawajjattu man ba sadaka bilil kalama fi nasu ce na samu wanda ya shimfida zance kafani na yi magana akan wannan kuma qutadar yufidunihi ko kuma wanda zai koyi da shi wanda zai fa'idantar da ni an kitabihi aw fihi eh an kitabihi aw fihi an kitabihi shine karanta littafin sa aw fihi ko kuma jirga bakin sa shine bai samu wani ba wanda ya wannan ya karanta littafin ya gani ko kuma je gabansa su yi karatu ya musamman shafaha shi ne fihi ya kaya masa da kaza da kaza arwihi amma urawihi shi ne wannan jinasi ne da aktafi bi ma arwihi amma urawihi da na samu wannan to sai sai na gamsu na haƙura bi ma arwihi da abin da na ruwaito shi a cikin littattafai wanda na dinga ka a wannan haddasa ni fulan fulan fulan da sai hakura ba sai na yi ba na wuce na karanta ni ma na gani ya ishe ne amma urawihi da wanda nake barwa yan baya su kuma zo su bina wasu dora Allah ta'ala zilu dara'ati ga ubangiji madaukin sarki gwaggwabar kaskantar da kai ina kaskantar da kai hakika na kaskantarwa wani minnati kuma wato minna ihsani da falala wato nake roƙo a gurin ubangiji bi qabuli ma minhu ya karba abin da dan shi ne li wajhi dan zatin sa ne na roƙe shi ya karba min tazayyinin wa tasannu'in li ghairihi a neman sai kau da kai ya man afuwa amma ta halalahu abinda ya lalata a cikin littafin min ta zayyunin na kwalliya wata sani inda ta kallufi da na yi na nuna gwaninta amma ba don Allah ba a sun ya fi mu wa an yi habala na zalika bi jamili karamihi wa ahuhi ina roƙon sai ba mu wannan wato ya karɓi aikin wanda na yi saboda shi kuma ya fi abinda na yi wani abu don son zuciya bi jamili karamihi da kyakkyawan karamcin sau akuhi da wato da rangwamansa ba don kuma lima auda anahu min sharafi mustafa wa aminu wahayi domin abin da na saka a littafin na girman wanda ya zaɓa annabi da alaihissalam wa aminu wahayihi kuma amintaccensa wajen wahayi na ƙarshe khatamul kutub wanda ya amince ya bashi qur'ani to Allah ka dube ni abin da nayi saboda shi juhuna fada'ilihi asharna bihi juhunana mun hana idan mu bacci ta tabba'i fada'ilihi domin bibiyar falalarsa abinda kai masa na alfarma hawaɗira na kuma muka amfani da hankalinmu wanda hankalin ne min ibrazi hasa'isihi don fito da keɓance-keɓancensa da ka masa ka masa kaza ba kai wa kowane annabi ba kai masa kaza kai masa kaza fito da wannan ko sa'ilihi da kuma tsani wato tafarkunsa wanda Allah ya bashi alfarma irin su a shafa'atul uzma irin su liwa'ul hamdi da ibashi alaihi salam irin su haudu da ibashi ne wasa'il to duk mun bi mun fito da su radana annarihil muqada kuma na roƙonsa ikare mutuncin mu annarihil muqada daga wutar sauce take horariya lihimayatina karima irdihi domin kiyaye wadda muka yi wa girman mutuncin annabi alaihi salam wai ja'alana mimman la yuzadu idza zidal mubaddilu an haulihi ya sa mu cikin wanda ba za a yi kore kare ba idza zidal mubaddilu an haulihi lokacin da za a kori wanda suka canza addini daga tafkin annabi alaihi salam da kyau waj'alhu lana waj'alhu lana ya sanya littafin gare mu waliman tahammama biktitabihi da wanda ya himmatu wajen rubuta shi wakta sabihi da kuma da ya mace wajen ta hasili fahimtar littafin ya sanya shi zama sababan ya zama tsani ya silu na bi a sababihi ya sada mu da tsanin annaba alaihi salam wa zakiratan ya zama ajiyar lada da jidu ha yau mata jidu kullu nafsin ma amila mai khairu mahdara mu same shi ranar alkiyama nahuzu bihari dahu sai mu rabauta da littafin mu rabauta da wannan zakira ajiyar sai mu rabauta ridahu da yardar ubangiji waje zila sawabihi da gogwaban ladansa waya hussana bi hissisa zumrati nabiyina wa jama'atihi waya hussuna bi hissisa zumrati nabiyina wa jama'atihi yake bance mu da keɓance keɓancen da iwa zumratu nabiyina jama'ar annabin mu alayhi salam wa jama'atihi da kuma mabiyansa wato akwai su six akwai keɓance keɓance da Allah ya al'umma annabi alayhi na kusa to yace ya sa mu cikin wani keɓance mu da wannan keɓance keɓancen wannan ne daga akwai wani abu da aka taɓa yi wani gyaran kura bishisisa bi albil arshil makasura to sai ya ɗauka ya ce saboda a karance a rubuce gani bai karba a bakin malamai ba sai ɗauka bihisi sai zumrata nabiyina sai ya ɗauka sai na abubakar sai na umar ake ne sai bihisi sai tasniya to shine jalaluddin sudi ya rubuta takarda ya ce sai ya ɗan maganganu ba zafi sai ya ce ya gode Allah wanne ne ubangijin allazi mahanal ulama wala ashraf bi mu'anatil juhal Allah ya sanya jarrabar malamai da masu ɗaukaka a duniya ta hanyar tsaurin kan jahilai duk inda jahili ke zagin malami yake duk wani mai daraja jahili zagin sa yake haka jalaluddin su ya faɗa yace mun gode Allah wanda ya kaddara bala'in malamai da jarabawa su tana cikin tsaurin kan jahilai su dinga zaginsu wannan jaraba ce ta Allah kuma daga darajar su yake duk wani madaukaki sai Allah ya kaddara jahilai su ta zagin sa a tare ai ta zagi a nan duniya yana sama da su kuma ta falara su shiga wuta amin shine yayi maganganu akai yace ai wannan din al-alful maqsura ce wannan bai ta maganganu da irin nasa na malamai a ƙarshe ce yana son mutane su fahimta shurana fir ra'ilil awwali ya tashe mu cikin ɗiban farko wa halil babil aimani kuma abota ƙofar hannun dama min ahli shafa'atihi daga ma'abota ceton annabi alaihi salam Muhammadu ta'ala muna gode wa ubangiji madaukaki sarki alama hada ilaihi min jam'ihi abu sa'in da ya shiryar da mu na hada wannan littafi wa alhama ya kuma kimsa mana ilhama wa fatahal basirata kuma ya buɗe basiran mu ya darke haqa'iqi ma auda ana dan fahimtar haƙiƙanin abin da muka saka a littafin wa fahama ya taimaka kuma ya fahimtar nasta'izuhu jalla ismuhu muna neman tsiri a gurinsa wanda sunansa ya ɗaukaka min du'a'in la yusma'u wannan ba musifa irin wannan ai addu'a mace na addu'a Allah baya karba wannan ba hadari yace na neman tsiri a gurinsa jalla ismuhu min du'a'in la yusma'u addu'a da ba a ji wa ilmin la yanfa'u da ilimin da baya amfani ba aiki da shi ba ikhlasi wa amalin la yarfa'u da kuma aikin da ba a daga shi shi ma ba karbe shi ba kenan wa huwa aljawadu shine mai yawan kyauta la yukayyibu man amala wanda baya tozalta wanda inife shi da alheri la yuntasaru man khazalahu wanda duk Allah ya bada shi baya da baya yi da shi to ba wani taimakon sa kasidina kuma baya juyar da addu'ar wanda suka nufe shi da gaskiya in dai da gaskiya suke sai aka alfa wala yusilu amalan mufsidina ko baya inganta aikin mugayen mutane ko me za shi ba zai inganta ko ba dare ko ba jima sai ya wargaza shi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil shine abun dogaran mu ni'mal wakil madalla da abun dogaro tunda Allah ne wa salatuhu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin khatimin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa sallama tasliman kaseera والحمد لله رب العالمين